صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi da muke tare da ku a cikin wannan masallaci na munazzama ta wami da take nan garin tawa muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare sa dai ba mu ikon haɗuwa da ku a wannan wuri ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala watan musulunci muna 25 ga watan ɗaya al-muharram hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha uku ne ga watan tara ko miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2020 to zan ce wannan shine karo na farko da na fara gabatar da karatu a wannan masallacin amma shi a karo na biyu da zan gabatar da karatu a wannan makarantar domin shekaru da suka gabata mun taɓa zuwa ziyara da wasu ɗalibai suka ƙare har da alkur'ani mun gabatar da karatu a nan cikin wannan filin muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar a yanzu nan Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to da yake nan muna tare da malamai da ɗaliban ilmi a matsayinmu na ɗaliban ilmi ga iyayenmu nan malamanmu zaune waɗanda tun muna muna college su malam buhari wannan lokaci gidan rediyo na tawa an san su suna gabatar da karatuttuka kuma har yanzu tare da su ake damawa bambancin ilmi da kuɗi da mulki kenan za a yi prefe ko wani mai matsayi ya zo ya wuce ko sarki ko ya mutu ko a hau da wani wurin shi a ce tsohon sarki amma mai ilimi kullun za a yi da shi inda akwai karatu inda ba ce mai na an kai malam bane amma sunan malam malam ne shi ilimi ba a taba cewa ga ranar da malami kullun kana ƙara girma kuma kana ƙara ƙima kuma ana ƙara buƙatuwa zuwa gare ka to a yau za mu tattauna ne akan mas'ala wadda ta shafi nau'uka na ilmi ɗan tsakarwa ne za mu yi kuma da falalan ilmi da kuma yadda ake neman ilmi waɗanda su ne abubuwan da kowanne daga cikinsu akwai karatu mai yawa ƙarƙashin wannan fakara amma kamata na yi tun da bisa hanya muke kuma karatunmu awa ɗaya ne a samu cikin kowace daga cikin waɗannan fakarorin a ɗan ɗebo kaɗan kalima ta ilmi kamar yadda muka sani kalima ce ta larabci ba kalima ce ta hausa ba asalinta domin al'ilmu ne fa'ila ya fa'alu asalin wazinin fi'ilinsa alima ya'lamu yana daga cikin abin da da yawa daga cikin masu neman ilimi ba su kula da shi mine ne asalin fi'ili yadda wasalinsa yake sai kana ganin kamar wasa ne ba wasa ba ne domin akwai wanda ba haka yake ba to in ka je wajen khutba ko ka je wajen bayani ko ka je wajen magana gaban malamai ka canza wasali an san kayi kuskure shina daga cikin abin da alkur'ani bai dauka da ka canza wa ka ce wi sai a ce kayi kuskure to shi yasa malamai suka ce alima ya'lamu fa'ila yaf'alu akwai littattafai da suke kula da wannan waɗanda ya kamata mutum ya san su musamman akwai littafin kanin shekhu usman bin fodiyo abdullahi gwandu ya yi littafi hisnun rasin fi ilmi tasrif baiti dubu ne rubuta kan wannan rahimahullah kalima ta ilmi mun cirato ta ne daga yaren larabci muka saka ta a cikin yarenmu saboda hausa ta tasirantu da yaren larabci kasancewar larabci yaren addini kasancewar yaren larabci yare na kasuwanci akwai alaka ta kasuwanci tsakanin yankin larabawa da yankin hausawa tun azal kasancewar larabci yaren addini ya shigo a ƙasar Nijar kafin ya kai a wasu yankuna na larabawa yana daga cikin abin da yawa mutane ba sani ba musulunci ya shigo garin agadas tun karni na farko ko karni na biyu idan ka tai agadas za ka ga ana rubuta 101 kuna ganin shi aika gidaje ko 101 wannan ba 101 ba ne 0 a larabci sank ne hamsa yadda muke rubutawa duk da yake waɗannan ba asirin haruffa ne na larabawa ba na indiya ne waɗanga 'yan biyu tuwa katsansis da kuke gani asalin su na musulunci ne su ne annan larabawa amma saboda ci gaba su ko na turawa wannan ɗayan a rubuta ɗaya dai a rubuta biyu turwa sai a rubuta uku kat sai a rubuta x waɗannan shi ne a asali na turawa to wannan zerokin da kuke gani matsayin sanka take tarihin da musulunci ya shigo a garin agadas hijira na da shekara 151 sai tarihi ya rike wasu masu na rubuta mai gidajensu amma ba su san dalilin da yasa suke rubuta wannan ba to kuma kasancewar larabci yare ne na duniya kasancewar larabci kuma ya yi daula a ƙasashen hausawa musamman in kuka duba daula ta shekhu usman bin fodiyo daga wannan lokaci larabci ya tasirantu da hausa kwarai da gaske akwai sabon ba da dama to kalima ta ilmi ko ta ma'arifa malamai sun tattauna kansu wasu malamai suka ce da ma'arifa da ilmi duka ma'anarsu ɗaya waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi ilmi ba wato yana yiwa ka neme shi ka same shi wani lokacin yana yiwa kuma Allah ne zai baka ba tare da kayi wahala ba al-ilmul muktasab da al-ilmul gharizi amma ita ma'rifa dole sai an neme ta shi yasa ba a kiran Allah arif amma ana kiran Allah alim ko allam ko alim domin mi domin ilimin Allah bai da alaka da can an nemi wani abu aka san shi sannan aka hada aka samu ilmin kenan ba a taba bin wata hanya ba ko wani mataki ko wani aji ko wani malami amma ya an ce ma'arifa araftu shai'a can da ka jahilce shi masdarkin shi ana kiran al'ulum sai a ce ilmin mukka to a nan malamai sun tattauna masdar ya an ce kalima masdar ce ba fi wato suna ne wanda daga fi'ili ake ciro shi alima ya alamu ilman ko ba haka ba kafara ya kufuru kufran wa kufranan to alima ya alamu ilman ilmi to a ƙa'idan malaman larabci manyan-manyan mazhabobi na larabci a duniya guda biyu ne mazhaba ta kufa da mazhaba ta basra sauran makarantun da suka zo da madrasa ta bagdad da madrasa ta andalus suna yin tarjihi ne tsankanin waɗannan su malaman basra sun tafi cewa masdar ba a yi masa jam'i amma kufiyun suka ce ana masa jam'i yanzu kuma akwai manya-manyan malaman masana na larabci na duniya waɗanda suna yin majami'a musamman a kasashen larabawa akwai majma'al lugha na libya akwai majma'al lugha na lubnan akwai majma'al lugha na suriya akwai majma'al lugha a saudiya akwai majma'al lugha na alkahira shine babba a duniya sai suka ce to ra'ayin malaman kufa duk da yake madrasa ta basra ta fi girma ta fi zama ta asali ta fi bin dokoki amma kuma ra'ayin malaman kufa a nan ya fi dacewa ibn malik a cikin alfiya kuna karanta alfiya ya ce wa na'atu bi masdarin kathira faltazamul ifrada wa tafkira a cikin larabci ana yin na'at da masdar alhali asalinsa ba shi ya kamata a ce ba yanzu in ce fulanun adilun wani adili ne amma sai in ce fulanun adlun kamar na bai da shi shine adalcin to akwai shi cikin larabci faltazamul ifrada wa tafkira yace to a doki al ifrad kullum masdar ya zamanto mufrad sannan at tafkir ya zamanto muzakkar ne bai da ta'u to shi ma nan muzakkar din nan ba dole bane don akwai masdar kin da dole da ta'u yake zuwa sai dai in mun yi tawilin cewa banda waɗanda suka zo da ta'u a cikin yaren larabci yake nufi zakka yuzakki tazkiyatan صلى يصلي تصلية أدى يؤدي تأدية مصدر لكم هنا دتاو الإفراد يتشي كما إذا منتو مفرد سوكم على منكوف سنتي أنا إيه جمع مصدر سيمتي تو مكلدا لله كل طالب علمي ما هنكلي دليلي يكي بي باواني با أنا غاني غسكياني kasance wata gaskiya ba dan ta zo ta hannun wani ba ana gane malami ne ta hanyar ilimin da Allah ya bashi ba dan saboda jikin shi ba kenan kullun in za a tattauna ka saba da bin dalili da hujja ba wane nake bi ba kowa ne saboda dan adam ajizi na yana iya kuskure to sai malaman kufa suka ce su ga dalilansu qur'ani shine afsahul kalam mafi fasahar yare shine alqur'ani to kuma qur'ani ya zo da shi masdarkin ana masa jami'i to kiran ko ayan kai karshe to ina ne hujjar take يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا الظن الظن الظن الظن الظنون dalili na biyu suka ce ko akwai bukatuwa saboda shi yare wani lokaci na da alaka da bukata ga alkur'ani ya tabbatas kuma ga bukatuwa domin ilimi ba abu guda ba ne ko cikin musulunci muna da ilimin muka masu yawa muna da ilimin tafsiri muna da ilimin hadisi muna da ilimin fiqhu muna da ilimin balaga muna da ilimin nahwu muna da ilimin sarfu to yanzu muna da ilmi ilmi ilmi ilmi ilmi muna son mai musu jami'i dole sai mun ce ulum ilmin mukka to shi yasa a nan wanda mas'alar na kawo na kawo ta ne a gurguje don ku gane cewa ga asalin yadda ta taso kuma ana da bukata a yi masdarkinsa ilmi kala biyu ne akwai ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba dan adam dukkan halitta kaf banda Allah asalinta jahilci ne daga baya take samun ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a da Allah ya fitar da kai daga cikin cikin mahaifarka baka san kawai ba amma akwai ilimin da zai zo ma ba tare da wani ya karantar da kai ba ilimi in ka ji yunwa ka yi kuka haka kai inda za ka magana kaza kaza kaza waɗannan abubuwa duk ba wani koyawa ba amma akwai ilimin da kuma koyawa aka yi kenan akwai al'ilmul gharizi ko al'ilmul daruri akwai kuma al'ilm al-muktasab al-muktasab wanda kan nema al-gharizi wanda kuma cikin ɗabi'a ka aka sanya maka shi cikin fiqa to amma nau'uka na ilimi da nake so in tattauna akan su anan kala biyu kawai nake so in tattauna shine cewa akwai abin da ake kira al'ilmu dunyawi akwai al'ilmu al'ukhrawi akwai ilimi da muke kira ilimin duniya akwai ilimi da muke kira ilimin lahira ilimin addini gaba ɗaya ilimin lahira muka ɗauke shi ko ba haka ba sannan ilimi na boko mun ɗauke shi ilimin duniya to amma wannan taqsim i'tibar ne yana daga cikin abin da ya ja mana matsaloli a yanzu nan duk ilimin da za a yi in dai bai saba ma shari'a ba to ilimi ne na lahira yanzu mu wanzu abinda muka ɗauki ilimin fizik sai a ce ilimin duniya ne ilimin science sai mu ce ilimin duniya ne ilimin shimi sai mu ce ilimin duniya ne ko ba haka nan bane waɗanda ilimin muka na shari'a ne to me dalili saboda yau muna da gibi a wannan fannin shi yasa musulunci ya samu rauni da muke da ilimin kera jiragen sama muke da ilimin technology muke da ilimi na duniya muka shiga gaba turawa mu za su za su bi bayan mu ashe lokacin da na karanta ilimin likitanci nake taimaka ma yan uwa musulmi zan samu amfanin shi duniya da lahira in dai nayi ne da niyyar zan taimaka ma musulunci to shi yasa amma da da yawa da musulmi ba su fahimci wannan ba sai aka zo aka kirkiro aqidar boko haram har musulmi na ɗaukan makami ya kashe musulmi ya tada bama a masallaci ana sallah da hujjar wai jihadi yake yi alhali waɗanda suka assasa waɗannan ilmummuka a duniya musulmi ne ƙasar spain in kuna jin spain spain shekara 800 musulunci yana mulki a ƙasar spain waɗanda suka aga wannan ilimin da kuke gani musulmai ne ilimin mathematic ya kasu gida biyu akwai algebar akwai geometry algebar larabci ne ba faransai ba ne shi ne ilmul jabri wal kasr domin in ana lissafi ko a gado in kaji an ce jabar shi ne abinda a biyu hudu alkasru shi ne abinda ya yanke daga biyu ya koma uku biyar har zuwa sama to sai suka mai da shi algebra aljabru ilimin geometry idan aka ɗauko shi daga ƙasar musulmi ita ce egypt su fitagor lokacin da sun kai neman ilimin mata ina suka zo egypt geo yana nufin ƙasa metri yana nufin daga metar aunawa turaku waɗanda fir'auna suka bari gine-ginen da aka bari a ƙasar misira da su ne suka auna suka yi ilimin geometry musulmi musan wannan ba ko wasu daga cikinsu da yawa daga ciki har yanzu ilimin da christophe colomb wanda ya gano ƙasar america a 1492 wasu sun ce ɗan ƙasar spain ne wasu sun ce ɗan ƙasar portugal ne ya zo ƙasar spain da ya ɗauko geography ta musulmi da ita ce ya hau jirgin ruwa ya gano ƙasar america wa ya san da wannan imamu fakhruddin razi kuna jin shi mai a tafsirul kabir wanda ake cewa mafatihul gaibi ba ana nufin mafatihul gaibi ba zai sanar da kai ka san gaibi a nan wani irin uslubi ne na malamai kamar littafi da wanda yana bude ma abubuwa waɗanda suke nesa babban malamin fizik shimi ne an razi sai tura suka ce razas ba mu sani ba to wannan na dan tsakuro muku ne kaɗan in ka karanta tarihin daular musulmai a ƙasar andalus za ka ga mamaki shi yasa danganta irin waɗannan ilmummuka ga duniya cewa na duniya ne shi ne yasa ɗalibanmu suna karatun waɗannan ilmummukan ba su damu su yi addini hidima da su ba alhali hatta da ilimin addini ana iya a nemi duniya da lahira da shi kuma ana iya neman duniya kaɗai da shi mutum ya je ya karanta addini ba ruwa ne illa dai ya samu inda zai ji morewa ya fassara aya ba daidai ba don ya samu kuɗi duk inda za a harka Allah ba ka gani ne in dai ka gane shi da ma ka ce mai malam musamman ɗaliban da suka yi farin ko arabu suka yi takharuji a jami'at waɗanda ba su da ruhi na addini in ka ce mai malam sai kun yi rikici saboda in ka ce mai malam ka ce ai mai fitawa in ka ce mai malam ka ce mai ya bada sallah in ka ce mai malam ka ce mai in gawa ta mutu ya bata sallah in ka ce mai malam ka ce rabon gado in ka ce malam ka ce wa'azi in ka ce malam ka ce muhadara in ka ce malam ka ce talauci wai su an ce musu duk mutumin da ya ce shi almajiri na da talauci zai mutuwa an yi ta gaya mana wannan amma mi a sunan shi shine ustaz ustaz saboda ustaz waye yana ustaz yana iya thank you ustaz yana iya zuwa fada a shashayi ustaz yana iya zuwa kallon match ustaz yana iya soyayya da yan mata ustaz ko ya cikin shege babu matsala ustaz shi na iya bin yan siyasa a more marayuwa ustaz wani sai ya je musamman kasar tunus tunisi irin su maroc inda turancin ya yi karfi sai karanto filozofi an narab ku kuna nan kuna dibin ku ɗauko kawai iri da halar da kato sai ce kai Allah jami'in waɗanga abubuwa eske do you exist cikin filozofi an tambaye shi ma wai eske akwai Allah da yawa waɗansu da suka tafi ba addinin sun ka karanto ba wani geography ya karanto wallahi ko kawai sai ka koya mai bari mutum shi koya ba shi yasa bari ganin ɗalibai sun ƙari ke jami'a kaga wani yayi gudu ka zarge shi wallahi bai karanto addinin ba filozofi ya karanto ko irabi zalla mu ko nan irabi ho shi kadai bai hishe mu don ba wanda zaka kace ma irabi fa'ili da maf'ulun bihi malamai da sun kasan fa'ilun da maf'ulun bihi don su dalar da kai qur'ani da hadisi yana da buƙatar tunaninmu ya zama tunani ingantacce to don haka ilimin science ka bar sa ɗan kalakwal ka ce kasashe ilimin duniya a ilimin duniya da lahira kasashe don wallahi muna buƙatar likitoci musulmai waɗanda su yi muna aiki yau dalilin da ya sa iglis ta shigo kasashen afirka tare da mulkin mallaka shine cewa ba mu da ilimin likitanci zan ba ku misali ni dan kwanni ne kuma daga kwanni yanzu daga game dake amma dan kwanni dake kwanni tashi kakakin ne da duka suna kwanni amma yau dun Nijar babu inda iglis take cikin masallaci sai kwanni dun Nijar masallacin idi na kwanni iglis tana cikin shi tsumbulbul mi a dalili saboda egliskin tana tare da likita ta galmi in muka ce mu rusa eglis ce to za mu ɗauki likitanmu ko ko ba ku da likitoci kaga duk wanda uba ne shi kwacin likita yadda za ka yi wanka sai ce mallamin nan fa a san wanda za a yi a yi maganin shi zai kama da fitina cikin ƙasa saboda ba mu wadatu da su ba shi yasa waɗansu abubuwa suke dariyar mu saboda sun san ba yadda za mu yi ko ka ce za ka yaƙe su da ni za ka yaƙe su kai da baka wadatu da su ba za ka yaƙa su ba za ka bayyuwa ba kenan taksimikin nan cewa ilimin science da ilimin math da ilimin physics shimi ilimin muka ne na duniya duk da yake ta wata hanya ana kallon su a nan duniya ake amfanuwa da su amma ya kamata mu sa mutane ɗaliban mu cewa suna daga cikin addini aikin soja don ka kare ƙasar ka kuma ka zamanto wakilin musulunci a cikin sojoji aikin musulunci ne aikin ɗan sanda ka zamanto babban ɗan sanda ka kawo gyara gwargwadon ikon da Allah ya baka aikin musulunci kake yi in ba haka ba matsaloli za su kewaye mu Allah ya muna mai kyau sai al'ilmul ukrawi za mu ci ilimin lahira shine ilimi wanga wanda za a karatun tafsiri da hadisi da kaza da kaza da kaza da abin da ya kama da haka shi ma wannan ilimin yana dauke da hatsari domin akwai wanda zai neme shi ba don neman yarda Allah ba ya halaka Allah shi muna tsari ilimi idan mutum ya neme shi ilimin duniya in dai ba a bauta ma Allah da shi ba ba a nemi lahira da shi ba ba biya ba shi salar don an baka inda don ka taimaka ba musulmi ne bonus ne malami ne mai karantarwa makaranta biyan da aka bashi a wata ba wai biyan shi ake yi ba wannan dan ya lokacin shi da ya bayar ne shine ake bashi amma biyan shi sai Allah akwai wani wasu baitutuka da imamu shafi'i ya yi waɗannan baitutuka waɗansu suna fahimta su ba daidai ba da haka za mu kawo su kuma mu yi bayani imamu shafi'i cikin diwan nasa yake cewa duk da ke an ce diwa na imamu shafi'i ba shi ya rubuta shi ba baitutukan shi ne wasu ɗalibai suka haɗa suka yi saka an sa jam'u wa tartib ku rinka bambantawa tsakanin littafin da malami ya yi da kuma ra'ayukansa da aka tattaro ko wasu baitoci nashi aka ce littafinsa ne kamar ibnu taymiya har ibnu taymiya ya mutu bai rubuta tafsiri ba amma akwai ayoyi da ya fassara ya fassara sai aka tattaro su gaba daya daga wannan aya sai wannan aya ba duka alƙwarbi sai aka ce tafsir ibn taymiya ku rinka fahimta irin wannan da kyau to cikin wannan baitutuka da imamu shafi'i yayi aka hada su aka mayar da su littafi kai wani wasu baitutuka da yake cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi ad-din العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين كل العلوم دك علم مكا سوى القرآن إن بقى القرآن با مشغلة ذات شغل تدكيني دقى الله إلا الحديث بايع القرآن سي حديث وإلا الفقه في الدين سي فقه to dukkan su waɗannan ilmin mukkan suna buƙatar ƙa'idodi da saninsu kaga bai kawo waɗannan ba misali al-ilmu ma kana fihi haddathana ilimi shi ne akwai haddafana haddafana haddafana tun da hadisi ba a karɓar hadisi hakan ga sai an san waɗanda suka ruwaito shi ko sai wani kaji ya ce to wai haddafana haddafana daga al'amuwatu ne ake ɗauko ilimi su ko direct ne daga Allah suke ɗauko ilimi sufanci kenan wasu daga cikin sufaye sai ce maka ku antum ta'khuduna al-ilma anil amwat wa nahnu na'khudhu min Allah mubasharatan wai kaji shedanci wai su daga Allah na kai tsaye haddathani qalbi ar-rabbi zuciyata ta bani da tayo riwaya daga Allah ba duka ba to wannan haddathana haddathana dan akai ga wa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya karbo daga Allah direct wa ma siwa zaka waswasu shayatini duk wanda ba wannan bai ce waswasun shedanu ne to anan kada ka fahimci cewa imamu shafi'i bai kawo yaren larabci ba shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka in ana karatun balaga da nahau da sarfu da adab sai suna ganin kamar shirme ne da qur'ani da hadisi da fiqhu dukkan su da yaren larabci ne ake gane su in baka fahimci larabcin ba ba za ka fahimci alqur'ani da kyau ba إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أنزلناه تناتكن سورة يوسف جعلناه تناتكن سورة الزخرف وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين دبك فهمت العرب تيبا فهمتك كشريعة ذات قوقلتك imamu shatibi a cikin almuwafaqat imamu shatibi in mun ce shatibi kalabi na ai hatar don ko sunayen malaman rubi sai a barka shatibi akwai alqari almuqri wanda adda shi littafi da ake ce ma shatibiyya da kuke ji ana fada in an ce shatibi ba sunan mallami bane ma aslan wani gari ne ake kira shatiba daga cikin garuruwan da musulmi suka zauna andalus to mutumin da ya fito daga cikin wannan garin sai a ce shatibi to akwai shatibi na qira'at akwai shatibi na shari'a shi na shari'a shi adda al-muwafaqat da al-i'tisam ko ibnu kathir da kaje ana hadi biyu ne akwai ibnu kathir al-qari al-muqri al-makki akwai ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi shi wancan tun karni da biyu ya bar duniya wanga kuma talibin shekul islam ibnu taymiya ne tsakanin su ya kai kusan shekara 100 da rabu baka sani ba e an ce a tsabari wani yanki na tsabaristan cikin yankin iran a yanzu akwai a mai tafsiri akwai a wanda shi na da tafsiri ahli sunna ne amma kuma ba wancan ba ne ayatul ahkam gare shi sai an ce alkayyal harasi akwai a na 'yan shi'a mai tafsiri in ka ci dan shi'a ya ce imamu tsabari ya ce tambayi shi cikin tsabarin wanne ne ya ce wancan naku ko wancan mai jami'ul bayan ko ko wancan mai ayatul ahkam in ba haka ba akwai sunayen malamai akwai ibnul jawzi ibnul qayyim aljawzi akwai ibnul qayyim aljawziya aljawzi shine mai talbisu iblis shi ko wancan aljawziya shine dalibin shaykhul islam ibn taymiya mai zadul ma'ad fi khadi khairil ibad da kuma i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin mallaman suna da yawa to in ka zamanto harkokin matsalolin ilimi kana musu gaugawa za ka faɗa cikin matsala ke ka tantance sunayen malamai kafin ka ce wani na yacce ko a zamanin nan sai ka iske malamai da suna sun fito da yanki guda ka abin ɗaya ne kamar shankiti ga yanki shankiti sai ka shankitin guda ne shankitin yawa gare su wani yanki da ake kira shankit a cikin ƙasar mauritaniya babban mashhurin malamin na shankit a wannan zamanin shine Muhammad al-Amin shankiti mai adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an akwai Muhammad al-Mukhtar shankiti an haɗa ma ɗansa ne ba ɗansa bane mai fiqh wannan akwai kuma Muhammad al-Mukhtar shankiti ɗansa na cikin sa wanda shi ko mai karanta suwa ne a usulul fiqh akwai Abdullah bin Muhammad al-Shankiti dan shi shankidin mai tafsiri a masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Madina dole irin waɗannan mas'alolin ƴan uwa musulmi mu rinka hattara saboda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a yanzu suna son su tattauna ne da zuciya da jin zahi amma ba suna son su ba da dalilai ba wannan lokaci yanzu ya wuce yanzu dalili ne ake zance kuma sai an yi taka tsantsan saboda akwai makiya to kenan imamu shafi idan bai kawo lugar larabci ba ba shi ke nuna lugar larabci da kuma da ya ce ilimi yana shagaltar suwa ba shi ke nuna mu koma mu karanta hadisi da fiqihu da lugha mu tai mu yi kwana turawa su je su karanta fizik shi ni gashi nan mun zan bayi arzikin mu gaba ɗaya yana ga hannunsu shi yasa kullum suke zagin mu sunan mu ad-duwalul istihlakiyya le pays consommateur sun kace da kasashen musulmi da kasashen afirka abubi ne mun ka iya kaf an bincika duniya komi abubi ne mun ka iya na farko sun kace a cikin kwano da tuwo shina da zahi yanzu yanzu in ana so a ga made in nigeria yanzu yanzu na a ganin kasa na biyu sun ka ce muhimman mata ciki a kai su mata tuniki su aihu ban da shi sun ka ci ba abin da muka yi suturanmu suna su gaimu da shadda ƙosho kuma nasu ne motocin da muka hawa sai sun kashe su turo muna amma wani shi sai sai kaji ya ce kai motar ga ta kai sabuwa turai ana nan in an ga mai ita ma sai an yi mai tara kana cewa sabuwa ta kai ko MC ka sai ka siyo ƙosho ka saka kana cewa kana lankwasuwa kana ganin kayan uwarka da ubanka baka ma san yadda wannan ƙoshon ba ma wani dan luwaɗi na ya zamanin sa shi ka ji ya ce duk garin gaba babu mai irin waɗanda sutura wai ƙoshon kafiri ba an ful ba mu iya makanmu yanzu mai nan da muke magana da shi su yi suka yi muna simintin ba mu iya fitar da shi man ba mu iya fitar da shi ni muke maka mu ruwan da muke sha su ne suka yi muna hanyoyi da tiyo-tiyon da muke sha wutar ta mu sura suka yi muna wannan injin ga mu nan bayi na gaske amma muna cewa wai za mu yaƙe su duk wanda ka yaƙa da me za ka yaƙe su yau yau yau garin tawa in sun ka ɗauke ruwa an ka ɗauke ruwa babu ruwan SNU duk ina rijiyoyin tawa an kashe su ko to ya kanka za a yi tashi za mu yi ko ga za mu yi ko tuba za mu yi mu ce na sauran tuba to don haka matsalar nan da kuke gani wallahi sai mun tashi tsaye da tunani mai kyau don haka kawai mu zo mu rena waɗannan ilimin muka a ce imamu shafi'i ya ce kaza shi ma imamu shafi'i ba haka yake nufi ba illa yana nuna maka ga waɗanda suka fi muhimmanci akwai wani malami daga cikin malaman mu'tazila ana kiransa imam az-zamakhshari ana kiransa jarullahi jarullahi ana nufin bakon Allah ba ana nufin ba suna makwabtaka da Allah haka amma ya zamna a makka to ka'aba ana kiranta baitullahi ko ba haka ba ɗakin Allah kalma ta albayt tana zuwa da ma'anar ɗaki tana zuwa da ma'anar gida munan da an ce bait ana nufin gida a'a baitu wani lokaci tana nufin ɗaki li'ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت البيت المقصود به الكعبة كعبة كما باقينا بشي لكن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي كركش دا جدا جان النبي أنا فين كركش دا لا أقول دا النبي كتير دومين جدا فنزا الله صلى الله عليه وسلم قدامي تدا هكا إمام الزمخشري ببن مالميني نا معتزلة كما ببن مالميني نا بلاغة a wajen aƙida aƙidarsa ba ta da kyau amma a wajen balaga gurzu ne daga cikin malaman balaga shi yasa hatta da malaman sunna suna kafa hujja da littattafansa a wajen balaga dama an ce khadamal balagata mu'taziliya ne mutum biyu suna da aƙida ta mu'tazila amma sun yi ma balaga aiki shine abdul qadir abdul qahir al-jarjani da kuma imamu zamakhshari shina da dala'ilul ijaz shi aljurjani shi kuma wancan yana da alkasha a matsayin mu na ahli sunna har saudiya ana aiki da littafin zamakhshari amma ta mi ta fage aqida hadisan da ya kawo wanda suke da ifaitin da ba malamin hadisi bane الشيخ ابن حجر الأسقلاني بابا مالمي حديثي يزو يفتتد دو أن حديثا الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف aƙida kuma malaman sunna suka bi ɗai bayan ɗaya suna fitar da inda aƙida don ba kowa yake gane ba wani lokacin sai ya soka a binciki in ba malami kake ba za ka fahimta ba shi yasa waɗansu littattafai da kuka jin malaman sunna suna caka da ku karanta ba dan sun rena ka bane kai baka san sharrin da ke ciki ba ana iya a sako wata guba a sa mata zuma a baka kasha a tashi da kai to imamu zamakhshari yanzu dai a cikin tafsirin balaga ta alqur'ani duk duniya su biyu ne ake shi da al'imamu zamakshari fil qadim da kuma imam muhammad tahir ibn ashuma mai tafsirin at-tahrir wa tanwir mutumin kasar tunus ne bai jima da rasuwa ba tafsirin sai yanzu a balaga har saudiya na amfani da shi mujalladi goma sha biyu ne jika 180 ga ma mujalladi gudanar na biyo da shi shi kuma aqidarsa ta ash'ariyya ce to imamu zamakshari shi yasa mu ahli sunna adalci muke ma mutum dan na dauko fa'ida ga imamu zamakhshari a matsayin shi na malamin balaga bai hana kuma in shi da aqida da atta mu'tazila in nuna cewa aqida shi ba ta da kyau amma kuma abinda na dago gare shi min barakatil qawl isnadihi ila qa'ilihi yana daga cikin abinda ke sa Allah ya sa ma ilmin ka albarka in ka dauko magana mai muhimmanci wanda an san maganar nan tana da muhimmanci kwarai to ka faɗi wanda ya faɗi ta amma wani zaka iske ya iske wata fa'ida mai kyau amma kuma ibn al-qayyim ya faɗi ta an gane ko ibn taymiya ya faɗi wannan magana shi ko bai son ibn taymiya ko ibn al-qayyim ya faɗe ta bai son shi ibn al-qayyim sai ya boye wannan yaudara ce ta ilimi a'a shi ya faɗi magana yadda baka son kai kai magana mai fa'ida wani shi dauke ta ta gidan radio sai ka ji ana faɗin ta sai kai mamaki kuma haka nan bane kace mutumin ga ashe mugu ne ya ki faɗin inda ya dauko magana nan gare ne na ji ta to yadda baka son ai ma haka kai ma kai ma wani haka in dai akwai buƙatar ka faɗi sunan mutumin saboda magana tana da muhimmanci ka faɗa amma mu yau ba mu cewa wane ya ce wane ya ce sai dai ka ɓoye ka tattaro fa'idodin malamai har ka yi muhadara ko karatu ka ƙare baka ce malam wane ya faɗa ba kamar dai ilimin naka ne shi yasa ɗalibai ilimi wanda suka karatu a jami'a ilimin su da dama ya samu matsala ghurur mutum ya zo ya yi jami'a shekara hudu yana ganin biya malaman duniya ilimi kamar dai duk doktora ta duniya da da guda ce shi ne za ka yi bayani kan wata ƙadiyya kai bincike kanta kuma doktora tana nuna ka iya bincike ba shi ke nuna kai malami ba ne duk doktora ta duniya kakka jo ta hayaniya kuma jami'a tana taimaka maka waye amma ba ta baka karatu aljami'a tukharrijul musaqqafin wa la tukharrijul ulama sanan da an baka diploma ba shi ke nuna kafi kowa ilimi ba a Najeriya mutum profesa ne a jami'a kuma yana zuwa wajen malaman zuriya ɗauka karatu mu ko da mun da yawa daga cikin ɗalibai sai iske mutum da ya ma ya samu bisi yana ganin kowa jahili ne yan baka dinga ilimin jami'a wayan ma da kai da aka yi da ake bincike kuma a baka nukata a ce ka je kai bincike malaman zaure ɗauka kana suka yi littafi min gilafin ila gilafin kalima kalima harfin harfin duk sai an fassara in dan jami'a ya isa ya zo ya ɗauko littafai musu haka nan sai ya yi karatu wajen malamai zaure in baka yi ta ba ko fassara da bayani gaban malamai baka iyawa sai kai ta kwatamce kwatamce ba a gane ka ko ma wajen malamai kai karatu to don haka yana da kyau ka danganta magana zuwa ga wanda ya faɗi ta daga cikin malamai in akwai buƙatuwa haka shi yasa dan ka samu diploma ka sa tsammanin ka samu ilimi ba shine ilimi ba littattafan da ka yi bincike da su ka samu doktora waɗanda sun rubuta su ba doktor na ba to ya kai haka ibnu taymiya ba doktor bane ibn al-qayyim ba doktor bane imam malik ba doktor bane imam shafi'i ba doktor bane abu hanifa ba doktor bane ahmad bin hanbal ba doktor bane sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda an karwato wadanda ba su karatu a jami'a ba masallaci na su ka karatu yasa aka tambayi kishk mata fasadatul azhar wani lokaci ne jami'atul azhar ta lalace yace munzu an unnisat tun lokacin da aka bashe ta bacci da ana karatu cikin jami'ul azhar yanzu sai aka ce jami'atul azhar kai wani malami shi ko mufti na kasar yaman an ka tambaye shi yan jami'a suna zuwa tunda in sun ga babban malami sun in su zuwa su yi ta mai tambayoyi ya ba su amsa suna mamaki aka ce mai wai kai akar makallahu ya an ka tara wanga ilimi ya ce antum darastum fil jami'a wa ana darastu fil jami'a wa laysa dhakaru kal untha karatun zauri karatu ne na ladabi da biyayya ana koya maka shi yasa yan boko haram sun kace ai abin da ke nuna maka karatun boko haramun ne saboda karatun zaure malami na zaune dalibi na zaune yana duke da kai amma karatun boko malam na tsaye kuma dalibai na zaune suka ce ai haramun ne Allah ya kyauta Imam Zabakhshari da yazo cikin tafsirin suratul Rum sai ya wadansu baitutuka dan yana ji da kansa shi malami ne kusa cikin malamai za ka samu akwai malami mutawadai wani kuma wani lokacin sai shaidan ya fisge shi don malami ba masu ba ne da ya zo ga tafsirin sai ce kai inna tafasira fi duniya bila adadin la'amruka ma fiha mithluka shafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu فالجهل كالدائم والكشاف كالشافي ya ce inda tafasira fi duniya bila adadin tafsirai a duniya ba su da iyaka amma bai inga wata magana la'amruka na rantsi da Allah ma fi ha mislu kashafi babu wanda kaga tafsiri na irin da al-kashaf mai ji da kanshi qala rawi yace wani malami ne a Najeriya na san da kun san shi mai ban dariya yace dukkanu mutum biyu da sun kai tafsiri kaf yace da gani sai wani malami shi na nan mai tafsiri da turanci kaga duk ya ma hidda sauran malamai tun da ya hidda ka nesa mai turanci ya yi sauran da sun tashi aiki ya ce shi na nan mai yin turanci mai ce ma annabi prophet prophet ya ce to ni da turanci duk da yake da yare na ba zan zage shi ba amma dai wai in an ka tashi salatin annabi da turanci ya za a yi za a ce allahumma salli ala prophet yace to fa in kunta tabgil huda falzam qira'atahu in kana neman shiriya yace ka karanta al-kashaf fal jahlu kadda'in shi jahilci kamar ciyo ne ciyo ne ma wal kashafu kashafi shi ko kashaf kashafi kamar mai warkarwa ne to a wajen balaga ana amfani da littattafansa to cikin tafsirinsa sai kawo ta matsala mai muhimmanci da yazo cikin suratul rum sai yace ilmun muka na duniya ko ilmomi na duniya matsayin jahilci suke a wajen Allah dalilinsa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'adallah walakin na aksarar nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min alhayatin duniya la yi Allah wa'ada walakin na aksarar nasi la ya'lamuna zahiran min alhayatin duniya mai jin balaga wanda ya san kalmomin alkur'ani in ya biyo zai tsashi iskin batsin matsala tana yawa bai gane ta wani tafsiri ba kai sai kai ta mamaki da Allah ce walakin na aksaran nasi la ya'lamun da yawa daga cikin mutane ba su da sani in an ce mutum bai da sani ya zami jahili sai ce kuma ya'lamu na zahiran min alhayatin duniya kuma sun san duniyar kaga ashe a wajen Allah ilmin duniya in dai ba an san Allah ba to ba ilmi bane jahilci ne wannan shi zai nuna maka yau da rayuwar da turawa suke ciki muna ta kuri muna ganin zuwa ture wani abu ne ina ne a turai ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba na addini akwai ci gaba na duniya ci gaba na duniya mun yarda suna gaban mu amma ci gaba wani addini yanzu inda namiji yake auren namiji mace ta aure mace inda iyaye sun zan kamar bora to kuma miye ci gaba a cikin wannan babu amma sai a ce sun ci gaba la'a akwai ci gaban da ake nufi sha'ir yace idza kana nabzu dini ya'ni taqadduman faya nafsu muti qabla an tataqaddami yace in dai mutum ya jefar da addini shine ci gaba yace to ya ke rayuwa ta ina miki nasiha ke dage ki mutu kafin ki ci gaba to kaga wannan ya nuna cewa ilmukan duniya in dai ba a nemi yarda Allah da su ba akwai hatsari wannan na kawo su ne kan nau'ukan ilmi don mu gane nau'i na ilmi da ake dangantawa zuwa ga duniya da kuma ilmi da ake dangantawa zuwa ga lahira abu na biyu a cikin wannan matsala shine al'ulumu tanqasimu ila qismaini al'ulumu al-islamiyya an an tashi kasa ilmukan musulunci za a kasu kashi biyu akwai abin da ake kira ulumul aql ko ulumul ala akwai kuma ulumul naql idan mutum bai fahimci wannan ba karatu zai bashi wahala kwarai da gaske zaka zo ka shekara 40 kana karatu wani ya karatu shekara 10 wallahi ya ka karatu da ulumul ala da ulumul naql ulumul ala shine ilimin da ke taimaka maka ka gane kowane ilimi da ka'idodinsa da dokokinsa kuma in akwai wata matsala ga yadda za a yi a warware ta shine abin da bamu damu da shi ba musamman kasashenmu na afirka bari in ba da su na farko ilmu usulul tafsiri na biyu ilmu usulul hadisi na uku ilmu usulul fiqhi na hudu ilmu usulin lugati na biyar ilmu usulin aƙidati nijar sai ka samu mai tafsiri dubu da ke za ka samu goma waɗanda sun ka karanta ilmu usulin tafsiri shi yasa kun ka ga malaman da saboda tsoron Allah abu na ƙarshe wanda mutum ga karanta shi ne tafsirin ƙur'ani sai ka yi littattafan luga tun daga alburda sai ka kai muƙama tun daga littafin ga abin nan na hau ajuruma sai ka kai alfiya fiƙihu sai ka kai muktasa tun daga ƙawa'idi duk wani abu da ya kamata ka samu ka same su su ne ulumul ala sai su koya ma tafsiri mu ko yanzu da mutum ya yi kwana biyu dan koyi larabci a ba ta sa zahaba muhammadu sai doki jalalai da ya zo wajen mallamai an ka koya mai sai shi faɗa gidan da duk mutane jahilai na hey akwai magana fa to ulumul ala ilmu usulut tafsir ka san ka'idodin tafsiri wani na iya cewa to ai ka'idodin tafsiri ai sahabbai sun su ba ai bid'a ne a'a su sun san su a ilmance sun kai aiki da su kamar tajwidi na ba bid'a bane su sahabban da suka karbi alqur'ani ga manzo sallallahu alaihi wasallam da tauhid da tajwidin shi suka karbe shi amma kai ne za a koya ma nunu sakina duk inda ka gare cikin qur'ani gunna akai mata ko cikin bakara na ko cikin kul a'udhu bi rabbin nas shikenan shine tajwidin ba wani abu da aka kirkiro ba ilmu usulut tafsiri kuma a nuna ma ga ka'idodin da ake gina tafsiri musamman akwai babban malami na Kano ya yi littafi akan wannan mai kyau wato ustazar doktor kabiru yunus yana da usulul tafsir usulul hadith ka samu ka karanta irin su manzumatul baiquniya ka san ga yadda ake tace hadisi in ka ƙara gaba akwai littattafai da dama taisir mustalahul hadith na mahmud tahhan da sauran littattafai da malamai suka rubuta su ibnu hajar suna da nukhbatul fikr tadribur rawi ga sunan dai akwai alfiya ta sheikh abdullahi bin fodiyo cikin ilmi mustalahul hadith dr sani rijiyar lemu yana ga sharhanta yana karanta mai ɗalibai akwai usulul hadith ta al'imamul iraqi alfiya ce akwai usulul hadith alfiya ta imamu suyuti ka san yadda ake gane hadisi ba kai za a ci hadisi ba ka san usulul fiqh ga ka'idodin da an ka aza wajen fiqh mallaman nan ba shirmammi bane kai ne baka gane karatun ba kake ganin su su gane ba usulul fiqh kuma kala hudu ne akwai usulul fiqh na malikiya akwai na shafi'iyya akwai na ahmad bin hanbal akwai kuma na ahnaf akwai wani malami shi ba a saudiya ana kiransa ustazu doktor abdulkarim annamla ya yi littafi sunansa al-muhazzab fi ilmi usulul fiqh al-muqaran ka san fiqhun mazhabobin usulul fiqh guda hudu ka san mazhabobin guda hudu kaga kowane malami ga hujjar da ya kafa ba wai son rashi na ya kawo ba ka duba misali cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid domin akwai kaka akwai kuma al-hafid kaga yadda suke kaga dalilan malamai bayan wannan sai usulul lugha yan ce usulul lugha lugha tana da ilmin muka guda biyar akwai nahwu akwai sarfu akwai balaga akwai adab akwai ilmul lugha linguistic ka san waɗannan ka'idodin balaga tana da ka'idodi ka ɗauki balagatul wadiha kaga ka'idodin balaga nahwu shi na da ka'idodi ga sunan fa'ili da maf'ulun bihi da maf'ulun mutlaq sarf yana da ka'idodi min babu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu ko fu'lulu ko tafa'lala duk baka san wannan ba duk hidima ce zuwa ga shi alqur'ani domin in baka san asalin kalmar ba sai ka fassara ta ba daidai ba a shekara da bukatuwa zuwa gare shi to in ka hada waɗannan ulum shi yasa duk lokacin da matsala ta taso kana iya gane ga yadda kamata ka yi kowane ilimi shina da alaka da alkur'ani nahau yana da alaka da alkur'ani don ka san fa'ili da maf'uli sarfu ka san asalin kalima in baka sani ba yanzu kana banna ina tuna wani malami da ya zo da an ka zo wata aya a cikin suratul kahf a libya almalu wal banun zinatul hayatid dunya ce almalu dukiya wal banuna da gidaje an ka ce a a karbaka allah wal banun ya ce kayan da fasara bai rada ita ba yace daga albina'una ya ce ɗaɗari in kana da su ai waɗannan mushkilatul hayatul duniya na ba ziratul hayatul duniya na ba ta hanyar sarfu yake son yi wasa da hankalin mutane to kun ga in ba an san asalin kalima ba sai a san matsala ku daina ganin waɗannan ilmukan kamar shirme ne ba shirme ba ne haka ilimin balaga in baka san shi ba wani mutum sai ya zo ya fitar da wata ka'ida cikin larabci ya nuna maka wata fasara da kai baka san da ita ba akwai wani bai yahudi ya zo ce wai an ce cikin alkur'ani babu kuskure ya ce to shi ya gano wata matsala wadda ake cewa a yi mai bayanin niyasa ce mine ya ce cikin suratu yusuf allah ya ce qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ib fa akalahu dhi'ib kura ta canye shi yace a tsarin larabci da hankalin yan adam ba a taba cewa kura ta canye mutum ba don ba ta iya canye shi gaba ɗaya har ƙasa kamata na a ce faftarasa huzi'ibu wa ganga ba hadisi shi in kacce hadisi bai rarra hadisi ba in kacce ayar qur'ani bai rarra ta ba ya za ka yi yanzu dole sai ka koma ma asalin yaren da alqur'anin ya sauka ka bashi amsa aka tara malamai aka ce to su hiddomi an nakta hikma latifa wadda ta sa'ala ce fa akala huzi'ibu ana da ana bincike ana tattaunawa ana tattaunawa ana tattaunawa shine sai aka gano hikimar da tassa suka ce fa akala huzri saboda buste fafta rasa huzri ibu ba suka ce dalili shine inda sun ce fafta rasa huzri ibu kirkeci ya farauce shi sai annabi ya ya ce ku kamin saura su ku ƙarya suke amma in sun ce fa a kalahu zibu ta canye shi da shi da nama kenan yanzu yana cewa ka bai ko tsumki shi addalilin da yasa an ka ce fa a kalahu zibu kaga in baka san wannan ilimin ba shi kenan sai kai tsaka kai kai na akwai ta batu ne a yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo tauna da kafirai ko wanda a dauke da gaskiya haka yana da kyau ka san kutubul janna ayoyi yadda in sun hito a zahiri kana ganin kamar sun ci karo da juna yadda ake hada su hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasai da ake hada su lokacin da an kai daura a kwanni ta limamai ina kwanni lokacin nan an nemi in gabatar da darasi kan wannan ilimi ne mai zaman kansa wannan muhadara ya kamata malam Musa akwai ta saman WhatsApp da Allah tura ma ƴan uwa zaka ga wannan aya ta kuma ta ci karo da wannan aya sai an nuna maka a'a ba karo ne ta ci da ba akwai ka'idodi guda takwas da malamai suka ada guda tara na musulunci akwai ka'idodi guda wato takwas waɗanda cikin wasu ilmumuka an ka ɗauko su saboda suna taimakawa aya da aya ya zama to kuma duk sun inganta ƙira'a ce mutawatira ƙira'o'i guda goma da zo ɗaya daga cikin yan uwa ya karanta mana alƙur'ani da ƙira'a ta imam as-susi alaramma sai kai hattara don ƙira'a as-susi wannan nijar ba sanin ta an kai ba in kana karanta da ita wani wuri yanzu ana cewa kai sun kawo sabon ƙur'ani duk da yake da yanzu dai abin da na faɗa ba kira'a ce ta imam as-susi ɗaya daga cikin ƙurra as-sab'a cikin shatibiyya kuma ɗaya daga cikin ƙurra al-ashra kira ilmu qira'at ilimi ne mai zaman kansa Allah ya mana jagoranci to bayan wannan ulumul ala in baka san su ba sai wani ya karance su sai ya zo ya rinka bayanin ayoyi da hadisai kai baka iya cewa komai gaban shi shi ko ulumun naql kamar tafsiri jalalaini naqali daga wanda malam suyuti ya fassara alqur'ani dama da an kace jalalaini ba sunan wani malami bane jalaluddin al-mahalli da jalaluddin suyuti shi jalaluddin suyuti dalibi ne na jalaluddin al-mahalli jalaluddin al-mahalli ya rubuta littafi ya kai izib 30 Allah ya karbi ransa ɗalibin sai ga ya kamata ya cika littafin sai ya yi shi to da jalalu da jalalu sai sun kasan jalalaini sai an ka ce tafsiru jalalaini to in ka karanta tafsiru jalalaini ka karanta tafsirin suyuti ne kai ba mufassir bane don baka iya ƙara wani abu baka iya rage wani abu kenan matsayin kan mutum wanda mallami kake in tafsirin ibnu kathir na kake fassarawa a'a kai kamar matsayin ibnu kasir na kake nan irin abin da ya kawo shi na ya kawo in yace kace mufassir shine wanda ya san ka'idodin tafsiri wanda zai iya shiga ya bada wata ka'ida ta malamai fitar da wani abu su mallaman nan da su karanta ka'idodin tafsiri nan ba da su rubuta tafsirin ba yana da kyau mu wayi dan kana karanta mutane tafsiri ibnu kasir kai matsayin ba mufassir kake ba kai mu mutarjim ne kana bada abin da ibnu kasir ne ya ce in suyuti ne kuma ba dole bane sai ka kawo ra'ayinka in fassara ka iya ka fassara ma mutane ba ko Allah ne ba ilimin da zai iya shiga ba balle ka ce sai ka saka kanka karambani karka sai ka ce mallan yayi kuskure wuri kaza kuma kai baka ga kuskuren ba kenan kai ne kai kuskure kesa dan ka iya karanta ilimi ba shi ke nuna ba a'a ulumul ala suke taimaka maka ulumul aql in su malamai ka gane ka'idodin ilimi kana iya cire wannan ka sa wannan ka cire wannan ko ka ce ka'ida kaza tana da alaka da kaza wannan tana yiwa zuwa ƙarshen karatu tun da lokaci ya tafi in dan baku misalai akai fadlul ilm shine lokutan mu ta biyu falal ilmi falal ilmi ina ganin ita kanta karatu ne mai zaman kanta amma zan dan bada ka'ida guda sai mu wuce zuwa ga lokutan mu ta ƙarshe sai mu bada misali akan wato ka'idodi na hada ayoyi da nasoshi imamu sa'adi a cikin tafsirinsa da ya zo cikin suratul ma'ida ya ce abinda ke nuna ilimi yana da falala ba wai tsakanin ɗan adam da ɗan adam ba kawai hadda dabba mai ilimi da wanda ba ta da ilimi ba ɗaya bane dalili kuma ya ce Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum wa fkuru smallahi alaikum yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن كنا sanar da su ashe kare ba turawa bane suka fara gane kare ko dabba ana iya karantar da ita ta yi farauta ko ta zan police ta san shi na bam ashe qur'ani ya nuna mana akwai dabbobin da ana ba su karatu sai mun kai zamanin in turawa sun kaga sun ka karantar da kare sai mu ce kai turawa akwai wayo suna da ilimi sun gane ashe kare wai shina iya son suna ya gano akwai banko kare police ko abin da ya kama da haka ga qur'ani ya ce to allimuna hunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaikum in karen na da ilimi in shahon na da ilimi don ba sai da ba sai da kare ba shahu ma yana farauta to in yayi farauta in dai an ba shi karatu fakulu mafhumuhu in ba a ba shi karatu ba in ya kama ka a ci ashe kare ma dabba da mai ilimi da wanda ba ta da ilimi ba ɗaya bane balle dan adam shi yasa imam akwai wani daga ciki kuma kare yana da ɗabi'o'i wanda sun ka saba ma dan adam ya fi dan mutane da dama wani lokaci wani malami ana kiransa imamul marzabani ya yi wani littafi ya sanya masa suna khasa'isul kila ala kathirin min mallabi safiya ɗabi'o'i masu kyau da dama waɗanda kare ya tsiri mutum daga cikinsu kare ko kora ta aka yi bin mai shi kai imamu shatubi a cikin shatubiya ya ce wa ƙadƙila kun kalkalbi yi kusihi ahaluhu wa ma ya talifi nusihin mutabanzila ce makari gudu a kore shi mai gida mai shi yana kora ta yi amma shi na bai shi daga ciki akwai amana mu ne yanzu in ka aji mai gadi in kana mai kuɗi sai shi haɗi kai da ɓare a zuwa iske ka akan lakaka kare bai taɓa yi mai gida ne haka nan ba haka ne kuma haka ba daga ciki kare akwai amana ta biyayya karen gidan talaka bai taɓa kowa gidan mai kuɗi ba sai dai ya je gidan mai kuɗi yo kwalama ya dawo mu ko ɗiyanka yanzu in ka aihe sai su ce kai tawaye suka ba sai su kuma gidan mai kuɗi su ta kuma ɓaci ɗiyanka na cikinka in dai babu kuɗi su ce tu dama turawa sun ce to kai kana yarda shi aihe ka kuma ya san bai da kuɗi ya ka jaro ya ce shi american na amma dai kaddara ta sa an kaihe shi nijar ko faransai na wai iyaye sun ci amana su saboda sun aihe su wai ba su tana da musu rayuwa ba shi na daga cikin abin da yasa ake son aibu abun ka ko su ce maka kai ba wata falala ta yake da ita akan ka ba ba haka kai shi ka son shi samu ba mace ta gani mai kyau ya arba ya san zai aihe ka ina ruwa karshe shi na daga cikin abin da suke yadawa a yanzu to almuhim nuktar mutanen shine cewa kare ma in yana da karatu ya bambanta da karen da bai da karatu balle dan adam shi da adda hankali da amana kuma Allah ya bashi amana ta tauhidi to ƴan uwa mun tattauna akan nau'uka na ilmi da menene ilmi ilimi na karatu na sanin mas'aloli daban shine ilimi wanda muka ce ma ulumul naql da ulumul ala shine ilimi na an zo da mas'ala ko babu ta a cikin alqur'ani ko babu ta cikin hadisi karara kana iya shiga ka dauko ka'idodi ka fitar da wannan mas'ala kin kai istinbati wanda shine ilimi na qiyasi da istinbati wanda ilimi ne wanda yake shahararre wanda malamai sun san da shi yanzu ana bincike a jami'o'i akwai wani ɗalibi Fahdur Rumi yayi risala ta magister al-istinbat da ƙa'idodinsa imam asyuti yana da littafi al-iklil fil istinbat kaga yadda ake yin istinbat cikin alkur'ani tun daga fatiha sai da kawo nasi to dan haka mas'ala ta ilimi ba wasa bace nuktar mu ta karshe wadda daga gare ta zallike shine neman ilimi ilimi yana buƙatar waɗansu abubuwa masu yawa amma akwai na tushe na farko shine cewa wani abin da yake so kullum a yi ta karatu shi fahimta amma bai sun shahadace komai wannan ba gaskiya ba ne wani kuma sun shiga ya haddace amma bai sun ya fahimta shi yasa in kaga mutanen murtani da dama daga cikinsu wajen har da tashi hankali na amma wajen fahimta da yawan sosai an samu matsala sai ka iska mutum ya haddace alfiya amma shi na larabci sai ka gudu to wasu sai suka ce ai har da ita ce kawai kamata a saba gaba suna kafa hujja da waɗansu baitutuka na imamu shafi'i alaika bil hifzi duna al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha فالنار تحرقها والماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها عليك بالحفظ ناهو ريك دهرنا دون الجمع في كتب kakka ta kai tattara littattafai an ce wani malami daga cikin malaman zaure kullum aka nuna aka fassara mishi fassara sai ya rubuta da hausa ya aji ana na ana na sai an kai gobara gida ne ɗalibai sun gato ya ce karatu ya ƙoni amma da bai rike komi ga kai fa inna lil kutubi afatun tufarriquha domin su littattafai suna da illolin da suke gitto musu afat jam'i na afa al aib fannaru tahriquha wuta na ƙone su wal ma'u yughriquha ruwa kuma yazo ya nutsar da su an tashi aiki wal fa'ru yakhriquha kusu yana zuwa ya dan guggunce su wallissu ya sirkuha kuma barawo shi gaba da su ya an dauke to ina in babu cikin kai kaga akwai matsala suka ce to shi ke nuna har da ita ce kawai adda muhimmanci waɗansu kuma suka ce a'a a dai fahimta domin wani sha'ir ya ce idza lam yuzakir zul ulumi bi ilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma taqaddama fa kam min jami'in lil kutubi min kulli madhhabin yazidu ma al ayyami fi jam'ihi ama idan idan lam yuzakir zul ulumi bi ilmihi in mai ilmi bai muzakara kawai ya karanta littafai ya aji kana komo ka dauka sai ka ga mamaki sai ka ga abu ya rikice ma shi yasa dalibin ilimi ba wai barin karatu za ka yi 100 bisa 100 ba kullun ka zo kai minti 30 shikenan ka huta wanda zamani da muke cikin irin dai kana jira sai ka samu lokaci mai yawa baka samu dai ka ɗauki mintin ka 30 30 ko awa guda guda ga shiga ga wata guda awa ɗaya ɗaya ka samu mi awa 30 asaran lokacin mu ne muke yi sakkwato ba a bude kasuwa sai karfe goma ko sai ta yayi karatu daga asuba shi yasa manya manyan yan kasuwa kuma manya manyan malamai karatu a ce sai an yi irin na dalibai yanzu zai yi wahala saboda bi saboda zamanin da muke cikin lalura ta yi yawa yaro na ga izuwa shi ɗauki littafi karatu kai yanzu da ka ɗauka sai ka ga buhun masara da buhun shinkafa sai kai haka amma ka zo ka ɗauki na minti talatin minti arba'in yana yiwa Allah shi maka rubuka san babban malami walam yastafid ilman kuma baka samu istifada ba ba ka tare da ɗaliban ilimi ka koma abokin yan kasuwa kamar ɗalibai ka halaka zama cikin ɗalibai yanzu ana ɗauko ta mas'ala ka iska amfana da ita nasiya ma taqaddama za ka manta abin da ya gabata fa kam min jami'in lil kutubi min kulli madhhabin wani ya tattara littafan duk mazhabobi amma bai da ilimin da zai gane cewa ga inda an kai daidai ga inda ba daidai ba yazidu ma al ayyami fi jam'ihi ama shi yasa dan mutum ya ce jami'a yayo karatu ya yi larabci shi kadai bai san ka'idodin ilimi ba dan ya dauki littattafai wallahi banda ta dai ma addinin musulunci ba a neman ilimi sai tare da malamai da ilimi mutum na iya samun shi ba tare da malami ba da sai mu liƙe lakwal lakwal mutane su sai libur su yi ta karatu da kansu don mi an kai university an kai lakwal an kai primary an kai lisi da mutum na iya samun ilimi sai ka ka sai libur littafi na likitanci kawai ka zan likita ba tare da malami ba yana yiwa to karatu addini sai ka gada ka kwaso littafai ka zan malami ba tare da wanda da shirya da kai ba mustahil littafi yana taimaka maka an ba kuma sai tare da malamai sai ka girku an yarda da karatunka sannan da za ka iya kai bincike kuma ko an yarda da karatunka kai ba ma'asumi ba ne shi yasa manyan manyan malamai in suka littafi sai su tura shi zuwa ga malamai su ce su diba musu domin ɗan adam yana ganin kuskuren wani amma shi bai ganin bai cika ganin kuskuren kansa ba sha'ir yace shawir siwaka idza na batka na'ibatun yawman wa in kunta min ahli al-mashurati فالعين تنظر منها ما دنا ونعى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي shawari siwaka kai shawara da waninka idan na batka na'ibatun mota musiba ta zo ma komai ilimin ka komai kasance kamar labi tsakaninka da kai da matarka in ta rike cewa sai ka da shawarar wa in kunta min ahli al-mashurati ko da kana daga cikin mutanen da ake shawara da su manya dalili fal'ainu ido tanzuru tana kallon madana min hawa na ada abin da ya kusa da ita da abin da ya nisa na ashi ne yayi nisa da na kuma yayi kusa amma wala tara nafsaha illa bi mir'ati ita ba ta ganin kanta sai ta duba cikin madubi kina abokinka mai baka shawara na gari shine madubinka baitutukan da zamu liki da su tun da awa guda ta cika imam abu hayyan at-tauhidi mai wani littafi da ake kira bahrul muhit wani tafsiri ne duk irabin qur'ani ba a yi littattafai irin waɗannan guda biyu ba al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi al-andalusi wajen ma wasu sun ce wai ya kafirta ko ya mutu akan aqida ta kafirci wannan magana suka ce ko sun komi ilimin ka sai an soke ka tunda an ka soke annabawa kuma akwai littafin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun inda i'rabin qur'ani ne wadannan sune a gaba na samin al-halabi da kuma i'rabul qur'an al-karim na muhyiddin darwish mujalladi 10 ne abu hayyan at-tauhid ya na musu baitutuka saboda yasa akwai dalibai masu son su hada cikin littafi su kunduma su hada kamar mutun ya tayi nan wajen babayen ga ya zo ya cire riga ya hada kundum bai iya iyo ba sai ni sai halaka ya ce ya zunnul ghumra annal kutuba tahdi a khafahmin li idrakil ulum wa ma yadri al jahulu bi anna fiha ghawamida hayyarat aql al fahimi idha rumta al ulum bi ghayri shaykhin ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم يظن الغمرة الغمرة شيني واوا ده العربشي يعني أنت الغمر شيني كعبا ده حاسدة يعني أنت الغمر شيني تبكي فتح هذا كسر الضمة سنتين زفصرة shine ilimi wanda ake kira musallasatul lughawiyya in baka san shi ba kana cikin matsala fataha da kasra da dhamma kala biyu ne akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana shi musallasatul lughawiyya da fataha da kasra da dhamma imamu ibnu malik yana da alfiya cikin nahwu kuma yana da alfiya cikin ilmu musallasatul lughawiyya baiti dubu imamu qutb bin littafi akan wannan fataha da kasra da dhamma in babu wasali yanzu na mutun na kada cikin hatsari baka fatawa ba daidai ba to wannan musallafatul lughawiyya kala biyu ne akwai muttahidul ma'ana wanda ba rashi ba ta canzawa bai da hatsari yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duk laran laraba ake nufi amma an ka ce alqastu an ka ce alqistu an ka ce alqustu mukhtaliful ma'ana alqastu shine mi shine zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba القسط شيني عادلتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا القسط شيني تلالين وتا والله تو da haka ya zunnul ghumra wawa shine al ghumra annal kutuba tahdi littafai sun isu shiryar da kai akha fahmin ko akha thiqatin mutumin da ke da fahimta li idrakil ulumi dan ya cimma ilmin mukka wa ma yadri al jahul wawa jahili bai sani ba cewa anna fiha a cikin littafai gawamida akwai mas'aloli masu harar warwarewa hayyarat aql al fahimi sun imautar da mai kaifin hankali da basira idan rumta al uluma bi ghairi shaykh kana son ka samu ilimi ba tare da malami ba ka ji mutu ya shirya dan rediyo ko tele ya ce wai shi ba amma sun da ya karantar da shi ba ai wannan alamar jahilci ce dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam karantar da shi an kai Allah ce allamahu shadidul quwa kuma alfahari ne na mutum ya zaman to an san malaman da suka karantar da shi da makarantar da yi amma ka ce za ka ba mutane karatu kuma a ce ba san da ya karantar da kai ba to ai kai abin gudu ne hatsari na kai bom غوامض حيرت عقل الفهيمي إذا رمت العلوم بغير شيخ إن كان نعم إبن ما تعالى ما لم يذكر أنت دكيبا ضللت عن الصراط المستقيم سيكا بأشي لك هنيا ورتكي إن كانت وتلتبس الأمور الأمر هذا سوريكي تيما حتى تكون سيكا كسن تي أضل من توم الحكيم wani mutum na ake cima tawmal hakima a cikin larabawa wasu na kiran shi juha sakare na shine wata rana ana bada labarin shi ya sai kaya azaba dan dako sai dan dako ya gudu shikenan bayan an yi kwana biyu sai sun kano da ɗan dako sai ya ruga da gudu an ka tare shi an ka ce lahiya ya ce wallahi tsoron shi kashi tambaye shi kudin ɗauka kaya kai mutum shi gudu da kayanka kuma ka ce kana gudun shi don kakka ba shi kudin ɗauka kaya to shi an taumal hakimi to sai ka koma a dalla min taumal hakimi da haka yan uwa ɗauka ilimi ga malamai abu ne wanda yake wajibi ana son a kai labari in ba a samu ilimin kwarai ba an ka shiga da awa kwana biyu da za a cimma dan abin da ka kwasa sannan kuma ka komo kana zagin malamai kana cewa ba su yi karatu ba wallahi ba alkhairi ba a dage ɗalibai muke kuna garin mu har yanzu muna ta kokarin mu zo wajen malamai mu ɗauki karatu ba mu ƙosa ba amma karan bani na gare mu lokaci ya yi an ƙyale da hannun hau da binti ba don haka zan yi burki dole abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai wani lokaci in Allah ya sake wato قدر صادوهم الله يقدر صادوهم ده الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته